محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الجمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلسينا hamsin da hudu kenan a yau muna nawa ga wata 27 daidai da shiga na ga watan zulkada shekara ta 400 da 44 to yau muna son da yadda Allah mu kai ƙarshen kitabu fahara insha Allah ta'ala iqra bismillahir rahmanir rahim babu bauli ma yu'kalu lahmuhu hukuncin bauli ko fitsarin dabban da an yadda a ci namanta ina hukuncin fitsarin da fitsarin tinkiya fitsarin rakuri na'am da sauransu misali na'am أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أناسا أو رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستو واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا إمام البخاري يفد وانا حديثي حتى مسلم باسم صحيح تبتتشي في كتاب الطهارة آه حديثي لنا أنس أمالي نعم idan mutum da cikin sauri muke mu kai ƙarshen babin cewa anas ya ba su labari wasu mutane shine anna unasan aw rijal wasu mutane min uklin daga ukl sunan kabila kuka ce yanki qadimu ala rasulillah sun taho gurin manzan Allah shi ne kadimu da kadima a ta ja'awa haka fatakallon da sai suka nuna sun musulunta sun zo sun furta cewa sun musulunta da abin da ya kawo su haka annabi mara ba da su inda sun karɓi musulunci amma sai suka ce ya rasulallah bayan sun musulunta ke mu inna ahalu dar'in mu mazuwa an tsotsi ne ma'ana mu mutanen ƙauye ne aikin mu ta hantsar dabba aikin mu mu ahlu badiya ne ba mutanen birni bane walam nakum ahla ritin ba mutanen birni da min darra ishara zuwa ga dabba da ake tatsin hantsarta kun gane ko kenan yan ƙauye ne ba mutanen cikin gari bane mu sun faɗi yanayin su farko sun musulunta suka ce tumu zama a madina ba zai yiwu ba saboda mun fi saba da kawai ba birni ba sannan na uku wastaukhamul madina wastaukhamu suka kamu da zazzabi a dalilin zama a madina a wata ruwaya wastauhashu an gane ko suka gamu da waham naha yanayin gari yanayin canji suka gaba za su iya jura zama a madina ba kenan suka zama da rashin lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni wato yace to a ba ku zaubin wani kaso na raquma shine zabu wa amaruhum an yakhruju fiha ku kwashi raquman nan ku fita wajen gari fa yashrabu min albaniha ku sha daga nonon waɗannan raƙuma ɗin wa abuwaliya har fitsarin ma ku sha kaji inda na sa'i babin shi ke ne ko babin da ke magana kan hukuncin fitsari ko bawalin abin da aka halatta shi bai fitsarar abin yin haga magani ne a yana sau da ku sha daga nonon da fitsarin falon masa ko suka sha kuma suka samu lafiya da suka ga sun sami lafiya wa kano binagetil harra har suka fita suka bar daidai masallacin shi suka koma bangaren harra harra yanzu ta shiga cikin madina don babban kasuwanci amma a wani lokacin wajen gari da suka ga sun yi wajen gari kafaru sai suka yi ridda sun zo da wadara ke suka yi kafirci bayan sun musulunta to ina ma nan suka tsaya tare da haɗarin riddan wa katalo ra'ayin nabi suka kashe wanda ya koro raƙuman da aka ba su kaga saka alkhairi da muke nan da sharri da mugunta ba wannan kadai ba wastaqu suka kuma kora raqum sun kafirce bayan sun samu magani suka yi butulci suka kashe masu ciwon raquman suka kuma kora raqum suka zamanta nasu kenan suka ga laifi kan laifi kan laifi kan laifi babalagan nabi sallallahu sai labarin wannan aika aika ya kai wa annabi gaba abin da suka yi haka ne fa ba aka annabi su ku je ku nemo su shine fa ba aka talaba duk inda suke aje a kamo su shine fi talfi a fi asarin ko aje a nemo inda a nemo gurabun su fa uciya bihim aka kuma danko su ɗaya bayan ɗaya kawo su fa samaru a ayyunahum annabi sa aka kwakula idan donansu dalili kalli girman laifin da su kafaro billah su butulce ma neman lafiya da suka samu suka kuma kashe masu kiwon annabi suka kuma korar dabba kaga hukuncin su hukuncin muharaba innahum harabu Allah wa rasulahu arabtum وقطعوا أيديهم أهكم ينكي حنا ينسوا وأرجلهم من خلافهم كما يدى سورة المائدة تفدى إنما أن يقتلوا أو يصبع قدم أنقانيكو ثم تركوا سنن أكبر في الحرة أشتن سنن ذات الرانة على هل حتى محسك متؤهد ومنني محل الشاهد الشاهد أي بابي babin da ke magana dangane da bawolin dabban da ya halatta a ci naman da najasa da bai ce ku sha ainihin fitsarin sakon ke hadisi na gaba أخبرنا محمد بن وهب حدثنا محمد بن سلمة عن سلمة نعم عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيس عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الإبلاء فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أم بذنب قال بكفر قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أهدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى عن سعيد بن المسيب مرسل
wannan hadisi wanda muka ji a farko shine wannan na fata gane ko ga isnadin shi nan amma ta hanyar ibn sa'id daga Anas dan Malik amma lafazin sun dan bambanta yace a arabul larabawan kauye hadisin baya ja'a mai unasun min uraina kana jin hadithul uraniyin shine wannan hadithul uraniyin an gare sun taho daga garin uraina ko kabilar uraina fa aslamu sai suka musulunta fajitta wal madina wastawkhamu duk ma'anar ɗaya ne sai jikinsu bai karbi yanayin yanayin madina ba suka kamu da zazzabi da ciwo an gane ko yawa hatta sar alwanun saboda ciwon da zazzabi sai da wato mashashara ta kama su suka gamu da mashashara fuskokinsu malan suka zama kamar suna da ciwon shawara usfarra wa azmat butunun cikkunan suka yi rindima-rindima alamar dai sun kamu da ciwo ba saba da yanayin madina abu ne mai sauƙi ka je wani wuri ba ka saba da yanayin garin ba sai ka ji ba ka jin daɗi kafin madalla kafin kila lokaci ya yi har ka saba da wurin ana samun haka misan aka je aikin haji ake da wato jami'ai masu kula da lafiya saboda kila mutum ya zo gari bai san yanayin ruwan ba da yanayin iskar sai ga jikin bai karbi yanayin ba sai an dan samu lokaci to shine abin da ya faru su wannan tsoraniyun din amma kalli kuma abin da suka yi arabtum yawa saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ba'atha bihim rasul sallama yawa sanu sai aika musu da liqah liqah abin da kaja shine zawt raquma wanda ba masu zurfin shekaru ba liqa an gane ko wato sai ya umurce su an yashir min albaniya su sha daga nono na waɗannan raƙuma ɗin wa abuwaliha da baulolinsu ko kace da fitsarinsu hatta sahu suka samu sauƙi faƙatalu ra'iyaha wastaku suka kashe masu kiwon suka kuma kora dabbobin annabi sallallahu sai ya aika shine fa ba'atha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama fi talabihi yace aje a nemo su fa qata aydiyahum wa arjulahum wa samara haka ne ayunahum ya kuma ainihin kwakula idanun saboda abin da suka yi to Anas yana faɗin wannan labari ga sarkin musulmi ne Abdul Malik ibn Marwan tun zamanin tare Abdul Malik sai ce da Anas bi kufrin an bi zambi to da wani dalili ne kake gani annabi yasa aka kashe kafirci ko zunubi to kafircin ba zunubi bane to amma sai ce eh saboda ridda da kafirci da suka yi ce a sun cancanci haka arabtum to wannan hadisin kenan shi ma hadisi ne wanda yake tabbatacce sai dai ya ambaci magana inda ta hanyar wato ya sa'id ne yaya an gane ko da ke sanu sa'id to hadisi ne mursali amma bai soki inganta hadisi ne wanda ke tabbatacce na'am
babu farfi ma yu'kalu lahmuhu yusibu thawba farf idan kace farf shine tumburkuma amma kace tumburkuma yani kawai kayan ciki da ke dauke da kazanta min bayni farfin wa damin labanan khalisan sa'idan lisharibin cikin suratu al-anfal an-nahl sura mai lamba 16 aya 76 yani Allah ta'ala ya ce ai wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuniha min bayni farfin wa damin labanan khalisan Allah ya ce ai game da dabbobi kuna da abin lura muna shayar da ku nono sai aka gaya maka inda nono nake fitowa min bayani sarfin na'am wadan daga kashin cikin su ne da kuma jin nono fito shine farf farf kama ka ce rauf an gane ko madalla to menene hukuncin farf turoso ka faɗa haka turoson dabban da ake cin namanta in ta taba jikin mutum shine sakon ka karanta akhbarana ahmad ibn uthman ibn al-hakim قال حدثنا ابن الحكيم بالمعرفه لا ابن ابن حكيم حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرث فذهب به ثم أمهله فلما خر ساجدا وضعه على ظهره فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتب وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط حتى عد سبعة من قريش قال عبد الله فوالذي أنزل فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد بخاري في الدولة حديثي آه هكا إمام مسلم لثورا دواوين السنة نعم menene sakon da ke ciki yana son ya dauko maka hukuncin wato toro so na yi bayani wato kazanta na dabban da amma an halatta ce ya taba jikin mutum arabtum hadisin wani ne abdullahi dan mas'ud dan mas'ud ya jibinci abubuwa biyu ya yi alƙalanci kuma ya kula da treasury shi sa ce su baitul mal ya ce muna zaune a zaɗin masu yake ba mu labari fi baitul mal ma'ana a inda yake sana'a shi an gane yana ba da labarin abin da ya wuce ya ce kana rasulullah sallallahu manzallah sallallahu ya kasance wataran yusalli inda albait wataran a makka a gabana da masu annabi yana sallah sallallahu a wajen ɗakin ka'aba wa mala'un min quraishin julusun wa qad naharu jazura ga wata jama'a cikin qurayshawa suna zaune suna kallon manzo Allah ya sani a lokacin kuma sun soke jazo raƙumi sun soke wani raƙumi nasu ko wata raƙuma kuka ci ainihin taguwa jazo da raƙumi ko? na faƙala ba abubuwan sai sashi ya gaya masashi sun haɗu a majalisar sai suka ce ayyukum ya aku da hadal farfa bidamihi cikin kuwa ne ne zai ɗauko tumbi ko ka ce tumburkuma na wannan raƙumin mai ɗauke da najasa ko ka ce kashin ƙasan tumbin dabba da mai ke ciki tsoron so ne a sun soke raƙumi suka fede sai suka cire mahaifan wanda ke ɗauke da nan kayan suka ce wa zai je ya ɗora a wuyan muhammadu in yi tada sallah kun gane? don ka san a farkon musulunci an gamu da wato hali irin wani suna tambaya wa zai yi wannan abu din a nan sai ashkaha mafi jahannamantuwarsu sai ce ni zan yi kamar yadda jama'ar annabi sallah ce idin ba a fa ashkaha mafi taɓewansu ya ce ni zan yi wa zai je ɗauki wannan tumbin ko ka ce mahaifar ya je ya ɗora a bayan shi da kasan kazanta ne to anan sai yake cewa sannan ku bari yumhiluhu ku yi jinkiri sai ya ɗora kanshi ya yi sujuda sai ku je ku ɗora mai a bayan shi wata har ma suna kintatar lokacin da anasar salama ya shagala da bautar ubangiji domin lokacin da kai sujuda ai ba tunanin wasa kuma game da kai balantana annabin Allah sauraka wa zai je wannan da suka faɗi wannan magana sai abdullahi ɗan mas'ud ya ce fan ba aka ashqaha inannin cikinsu mafi inos don ashqaha ya ce mafi jahannamantuwarsu mafi talaulautuwarsu mafi taɓewarsu mafi rashin arzikinsu sai haka fa akhadha al-farfa sai dauki wannan mahaifar wanda ni na fassara da tumburku mai tare da tumburku na daukan wata ma'ana abun bahaushe amma sakon da ya zama ramzi ramzi ne na wato kazanta na dabban da ita dabbar ya halatta a ci namanta kama ga abin da suke sai ya dauka fa zahaba bihi ya tafi sadaf sadaf da wannan abun ya je gwan sosai kuma amhalahu sai da ya jinki wato ya masa jinkiri falamma kharra sajidan lokacin annabi sallama ya sarayo ya kafa goshi yana mai sujuda da ya fahimta ka wada'ahu ala zahrihi sai ya dora wannan kazantar a bayan shi shiwa an cewa zai ya ce shi zai kuma ya aiki din mission accomplished abinda aka nema ya yi an gane ko? to shi kenan kuwa zai dan mas'ud ya ce ina kallo ba abinda zai yi la dan mas'ud sahabi ashe akwai abin da zai fi karfinka wai fadin da ya fi karfinka suka ce da shi mai da shi ji ba haushi to amma ba su kyale ba fa fa ukhbirat fatimatu bint rasulillah aka garza aka ce fatima ga abin da aka yi mahaifinki ba annabin ne ya suka gaya mace su ai ba su dika kalliya kan mace abu la'alla sun kalli aƙifa irin ta ya da uba kuma tare da tsiyar mashirkai a lokacin sukan ɗaga mai ya mace ƙafa a lokacin ila ina ɗan masu zaune abu abin yanzu babu kyau amma mace su domin kila kuna da labarin wanda suka yi dalilin cutar da na zainab lokacin zuwa madina a yi mata sarkin maka sai ta ce kalle ku mace za ku wulakanta ta an ji yakin badar kun kasa abin arziki kalle ku mace ala kulli halin sai aka ba na fatima labari da aka ba ta labari wani ya jariyatun a lokacin yarinya ce karama faja'at tas'a ta zo tana sauri shi da ta tsaki bai ce tamshi ba ta tsa tana hanzari fa aka zartu min zari ita ce ta ɗauke ma annabi wannan ƙazanta daga bayan shi sallallahu alaihi sallam ta ɗauke mai falamma faraga min salatihi da ya ƙare sallar shi kala annabi sai addu'a akan waɗannan kafiran da suke wannan aika-aika sai ce Allahumma alaika bi quraishin Allah ga kanan ga qurayshawa Allah dirkake su Allah gama da su Allah yi musu dauki dai yi musu kaca kaca alaika bi quraish hasso uku ya fada sannan ya fito ya fada su dalla dalla bayan ya ce qurayshawa a game kuma sai ya kebe yace Allahumma alaika bi abi jahlin Allah kama Abu Jahl ibn Hisham da shi da Shaybata ibn Rabi'a da Utbata ibn Rabi'a da Uqbata ibn Abi Mu'aytin dan Mas'ud yake cewa hatta adda sab'atan min Quraysh ina ji sai da Annabi ya ambaci gumaguman Quraysh guda bakwai yace Allah gama da su ga abin da suke mu Annabi qala Abdullah Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ƙara mai yadda ya ce, Fawallabi an zala alaihil kitaba na ƙazara aituhun sar'a yau mabadirin fi ƙalibin wahidin. Na rantse da Allahn da ya saukar mishi da littafi. Wani littafi yake ne, kuma da waye rantse ke Na gansu sar'a duk an karkashe, shi ne sar'a. duk gaba ɗaya an kashe su an yi wurgi da gawansu a cikin wata rijiya busasshiya ana kiranta ɗalibu wato a badrin wanda bai dinga kiran su ɗaya bayan ɗaya ya wani ɗan wani ya wani ɗan wani Allah ya aiko ni kun ƙaryata ni wasu jama'a ta gaskata ni kuka yaƙe ni na samu galaba a kanku yanzu abinda nake gaya muku na azabar Allah kun gani ta tabbata Umar ya ce ya kana kana wanda suka mutu wajen su zama mushe yake kai Umar ko kai baka fi su ji abin da nake gaya masa amsa ce ba su la ilaha illallah to ina mahallin shahidin me yin fiƙi wanda ke ci an ɗora mai wannan ƙazanta tumbin mushe amma dabbar ya halatta a ci bai sake sallah ko mu gane ba ne kalli dukka dukka sai bai ƙara sallar shi wai ka gano wato ƙwarin istikhrajul hukm al-fiqhi na malaman hadisi hadisi na gaba babul buzaq yusibu thawba to me zaka ce game da yawo shine buzaq akan ce shi kuma busaq yawo wasu kan ce miyawo wasu ce kuma yawo a wasu ce to yawo idan ya taba tufa me zaka ce akhbarana ali ibn hujr قال حدثنا اسماعيل عن حميد عن انس أن النبي صلى الله عليه الله وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض
wannan hadisi hadisin Imam An-Nasa'i ne kuma tabbatacce ne ga mazanin da ke ciki cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar Anas ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam akhadha taraf ridaihi fa basaqa fihi ya kama hannun mayafin shi yana sallah sai la fito miyawu sai ya rufe daga yawo ne kuma yana cikin sallah shi yasa na sai babi yawo in ya taba tufa sai ka sake sallah ta yawo na jasa ne abin da yake so ka gane shi ne sakon zarka shi na cewa abin da ke fitowa daga jikin mutum guda hudu ne akwai ya kasu gida uku nan zarka shi ya ce akwai abin da ke fitowa daga jikin mutum wannan najasa ne bisa ittifaqi kaga fitsari najasa ne kaga ba haya kaga mazi har da wadi waɗannan babu shakka ko kuskullo kan najastuwarsu na biyu abinda ke fitowa daga mutum shi akwai saɓani kan najistuwar shi mani magana mafi kyau mani ba najista ba ne mun sha faɗin wannan na uku abinda ke fitowa daga jikin mutum amma shi ne tsarki ne ko daga jikin kafiri ne yawo gumi majina na'am mai tsarki ne dan mutum ya katse yawo ya yarfa maka kace subhanallah ina ruwan yake la kun gane to kaga yau ban lissa ba to kila ka tambaya me mutum zai ce game da misali wanda ya sha taba bakinsa na warin taba sai fuzu da yawon shi najisa ne ba najisa ba na fara kubanci wannan shi yasa ya kawo wannan hadisi na'am akhbarana muhammad ibn bashar حدثنا عن محمد حدثنا شعبة قال سمعت القاسم ابن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وإلا فبذق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلته مسلم يا رويت وانا هذه هذه ثبتت هذا ابن ماجه شيوا شوبانا شيوا رواية محمد شين ابن جعفر الهزلي شين غندر كينان yaron gidan shuba ne Allah ya rahamshe su gaba daya wanda yake cewa yayi azumin annabi dawo da shekara 50 ko yake shekara 50 ina azumin annabi dawo da yau in gobin ci abinci shekaru hamsin cur saboda neman lahira to almajirin shuba ne ibn al-hajjaj ya ce na ji alkasim ibn mihran yana ba da labari daga abi rafi shi kuma daga abu hurairu ta Allah ya kara mai yarda anin da wasu lasallama kal annabi na cewa lasallama idan salla ahadukum idan ɗayan ku yi salla fala ya bazo kada ya yi tofin miyawu a gaban shi yana sallah ko hannun daman shi daɗa ko hannun hagun shi an gane ko ƙarƙashin ƙafar shi abinda zai yi wa illa tunda ba haka ba to annabi sallallahu alaihi shi da yayi tunda kana iya sallah ya wai taro a bakinka ka rasa inda za ka yi kila ko ka ci wani abu kuma abin da suka kira memory glands inji in biology ya tara maka yau bayan da ka iya misali ko kana cikin sallah to da ka sai ka lakuto lakuto za ka yi wannan bai sa a ce tufafinka ya najistu ba na so ku binci sakon arabtum ba son mu gaggawa ne mu je zuwa ga kasan abin nan kira za ku ina sauri ba na ba da dogon bayani ko amma an fahimci karatun da da me
ba na
walakin an yi tsari kada ya tofa wannan yawo daga daman shi sai dai daga bangaren hagun shi ko karkashin kafa shi in ma zai yi saboda girmama dama saboda matsayin dama to amma a lokaci guda ko da yawo ba najasa bane yawo kazanta ne kazanta ne ya jama yawo kazanta ne yanzu idan ɗanka ka san yara jarirai za ga yawo dalalawo a bakinsu misali kazanta ne wane wane na jariri wanda a kamar shi ɗan gata ne jariri ko an gane ko na'am
to amma yawo ba najisa ba ne amma ba a yarda ka lakuci yawo ka buɗe ƙorani ƙwarai laifi ne ka dinga taɓa yawo kana buɗe takardar ƙorani rashin girma ƙorani in ka je bankuna ba wani mai kirga kuɗi a banki da ke lafutun yawa kirga wata 'yan roba ce mai soso jike da ruwa ake yi saboda mai saboda shi wannan kuɗi ne It's clean not okay clean not kudin ga is clean ƙorami ba clean ba ne to?
ya fi su kilimi
kilimikanto ƙorami ya fi na kuɗin kawallaki to da haka misali karka sa yawo ka dinga jo takardar ƙorami mu mutunta littafin ubangiji araftum ci gaba
babu bad'i tayammum babin da ke magana kan lokacin da taimama aka fara shar'anta na'am akhbarana qutayba an malik an abdurrahman ibn al-qasim an abihi an aisha radiyallahu anha qalat خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء يا سلام فأتى, النبي فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقال ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما منعني من فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العتد تحته إمام البخاري يكد وانا حديثي أورا لديوة هكا إمام مسلم المجريكي رحم الله الجميع آمين وانا حديثي إسناد سيا karkare zuwa ga uwar mu'minina na Aisha as-Siddiqatu bint as-Siddiq take cewa kharajna ma'a rasulillah mun fita wata tafiya tare da manzon Allah shine fi ba'd asfari cikin wasu daga cikin tafiye-tafiyen shi kira daga cikin sunna tafiyar mutum da iyalin shi maza ku saba da wannan tafiya da inda hali ku rinka tafiya da mata yau ko da ƙuri'a za ku ke yi in su biyu ne in ta ɗaya ce kuma ka tafi da ita mana lokaci lokaci akalla yana ɗaya da musu kewa ai muhimmin abu ne Allah ka yi sarwa amin ta ce mun fita tare da wasu sallama a cikin wasu daga cikin tafiye-tafiye hatta idza kunna bil baida har muka samu kanmu a yayin wani fili baida au zati jayshin ko kuma suna wurin kin muka samu kanmu cikin wata runduna cikin wanda muke tafiya in qata iqdulli sai iqdu abun wuya na sai ya kwance ya bace na nemin shi sama ƙasa na rasa arabtum annabi sallallahu alaihi wasallam kama sai manzo sallallahu alaihi ya tsaya a wurin alal timasi ga nemo min wannan wurin ka duba yana mata hidima ke abun wuyanta ne ya tsinke ya bace aka nemi shi ruwa jallo ba a samu wanda ya mata hidiman neman shine mijinta rasulu rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam ya koya maka kyakkyawan hali irin nashi ka taya matarka wata hidima tata musamman abin da take jin so wallahi ban ga zobe na wallahi ban ga na wallahi ban ga waya ta ba je ki ji da kanki ne kin ga tafiya taimaka mata wajen kwalema da bincike wani bangaren kyautatawa ne inda hali in baka da hali ina ganin magana mai kyau kamata ka yi ba magana mara daɗi ba Allah ya samu dace dan makasudin jin wannan shine mu ringa ɗauko halaye ababen koyi saboda laqad kana lakum uswatun hasana ina saboda haka sai annabi ya tsaya garin nemo mata sallallahu wannan me kenan wannan abu mu ya din ina ina wurin ne yawa wa alaman nas mutane su ma su tunda annabi ya tsaya neman waje tsaya waje neman sai zaka aka ba zaman neman wannan sannan kuma babu ruwa da za su yi alwala a lokaci shine walaisu ala ma'in walaysa ma'ahum ma'un ku kalli magana walaisu ala ma'in wurin babu ruwa kuma su ma ba su yi guzurin ruwa ba wuri in ka zo jeji faital kana bukatar ruwa za ka je gulbi ko ko ka je kwazari ko ka je wata yar fadama ko wata rijiya inda akwai ko wani rafi to babu sannan su ba su yi gudun ruwa ba abu ne muhimmi kuma za ka kita kai gudun ruwa ko zamanin yau da ruwa gashin ya wadata akwai fiye wata akwai talata duk da kana bukatar in za ka yi dogon zango ka riƙe ruwa ko da masu jirgi ba sa yadda a shiga da ruwa kwacewa su ya suna ba in kana cikin jirgin musu suka ba ka su suna gudun kare ruwan nan kaɗa sinadarin ta tafi kana cikin jirgin a yi security ne in ka zo da liquid kwacewa su ke har turare ɗin nan a mutane suna sararin allah samaniya duk an kwashe ma kowa kama an za su amince ba kana yana kwanan nan wani mutum a tsabibi waye ana sama wannan ya bude ya bude ya bude ko ba ku samu labarin ba wannan wace masifa ce wannan Allah ke ku da haka misali ya zama to ba su da ainihin ruwa sai fa'atan nasu ababakar sai mutane suka je gun sai na bakar nasu an gane ko? don mai suka je wuri babanta ne ita sai dalili to dalili laifinta ne abu ne ya kwance ya ɓace kuma tana bukatar shi kuma ka san mutu da waroro da kayan ado an gane ko? sai suka je gun sai na abokan sai faƙaru suka ce ala tara kalli abin da aisha ta yi shi ne masu na aisha kalli abin da ta yi ta tsaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa bin nasi da mutane an ja mana goslo mun kasa muna son mu koma gida walaysu ala ma'ko ba su da ruwa walaysa ma'ahum ma'un sun kawo kuka kin sai na baka sai yazo ya same ta sai tadda ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama an yi nema an gaji ba a gani ba har ya huta yana jikinta ya ɗora kanshi a cinyarta da fatan gane ko har ma bacci ya same shi a nuna maka yana daga cikin baka kore zubin halitta na ubangiji na mutane game da annabawa annabawa suna bacci suna ci suna gajiya suna farin ciki da mutane ne amma mutane ne ba irin mutane kuma ba قل إنما أنا بشر مثلك أمامي يوحى إلي بعد saboda al'aradul bashariya abuwa na ɗan adamtaka karka kore ma annabawa amma akwai abin da ba zai yi ka danganta musu ba ba a samun kuturu cikin su kuma Allah tsara su daga wani ba ka samun makawa ko kuce ga gaba ya cikin su musamman saboda ka mutane ne a haddi na ɗan adamtaka amma akwai abin da kuma dole ka kore musu bacci ɗabi'a ce saboda ka sassa na bakaitar da shi yana bacci a jikin na na Aisha faƙala sai ya ce wane ne ce wane ne sai ce habasti rasulallah aisha ke kika jawon annabi wannan tsayuwar ku ke riƙe mana shi ku mun dawo daga yaƙi muna son mu koma gida kalli dalilin ki ne aka samu wannan goslo kamar da za mu faɗa a yau kenan ko wannan su da mutane dukkan hana su wucewa sannan walaisu ala ma'in walaisa ma'ahum ma qalat aisha sai aisha take cewa fa'atabani abubakar babana sai atabani ya zarge ni ya kyare ni kan wannan tare da ba laifin ta bane amma yana kallon girman manzon Allah jama'a gaba daya ta ga musu tsayawa wa qala ma sha Allah an yaqul ya gaya min abinda Allah ya nufa zai gaya min tsakanin da da uba ne ko waja'ala yat'anu bi yadihi fi khasirati har yana zunguri na akwai dina ke da Allah ya tashi mutafi mana kuidinta ba ai shi bace ai shi madalla a matsalar zartarwa sai take cewa fama mana'ani min at-taharruki illa makar sulla abinda ya hana ni in zungur in tashi saboda taba ni da yayi annabi da jikin in tashi ya kada duk zunguri ne kuma ko gizo an zai ko uban na zungurinta ta ce mu zana jikina ba zan motsa ba kaji sanin girma kaji hakikanin soyayya ba soyayya ta matan zamani na cuwa-cuwa ba wani lokaci ai kwarai inda kudi a soka in babu kada ka tsari ana samu haka ba ba na ce da haka matan suke ba su ma mazan ma ya kai haka ai kada ce mana ya karkata ko ban karkata ba Allah ya kyauta amin saboda haka ya ani illa makamin rasul sallama ala fakhri matsayin rasul shi ya hana ni na ainihin motsa daga wato wurina annabi sallallahu ala fakhidi ya saki ya dau kansa akan cinya ta sanama annabi sallallahu sai bacci hatta asbaha ala ghairi ma'in har gari ya waye ba samu ruwa ba ko za a yi sallah to a dalilin wannan ne sai Allah ya saukar da ayar taimama ashe hikimar duk abu na ubangiji akwai hikimar ce da ba san da taimama ba wannan shine farkon saukan taimama an gane ko fa anzalallahu azza wa jalla ayatat tayammum fa tayammamu sa'idan tayyiba fa qala usayd ibn hudayr sahabun usayd ibn hudayr sahabun da yake karanta qur'ani yace nazo ina karatun qur'ani dana yahya ibn usayd yana shan nono na shimfiɗa shi a gindin bishiya na yadda ta tilawa sai nake ganin kamar wata fitila daga samaniya sai na ga doki na da na ɗaure yana zallo kamar zai tsinki ce mai faru da shi ne sai dakatar da karatun na dakatar da karatun san ga dokin ya tsaya sun ce me ke faru sai koma karatun sai ga fara tsalle da na aje karatun sai na ga kamar ƙwayayen fitila sun yi hanzari sun yi ta samaniya da gudu yana ba manzala labari su ce mala'iku ne sun zo sauka suka zo don su ji karatun ƙor'ani usaid ibn hudayr daga cikin farko-farkon waɗanda aka yi ta tafurza da su a madina kafin ya musulunta lokacin da aka aiki ambasadan farko mus'ab ibn umair al-abdari daga banu abdiddar manya mutanen manzan Allah so sai usaid yake cewa ما هي بأول بركتكم يا آل أبا بكر يا آل أبي بكر كيشو أي wannan ba shine farkon alkhairin ku ba ya ku iyalan gidan Abubakar su gashi albarkacin abin da faru da har Allah saukar da ayat tayamma mun samu sauki ashe abin da muke ta guda gurin nan ashe alkhairin yanzu mana Allah fatan gane sakon ko na'am na'am فبعثنا البعير الذي كنت عليه shikenan sai muka aika da wato wannan raƙumin da nake kai wani stars sai ga wannan abun wuyan nawa karkashin raƙumin raƙumin da muke kai da muka tashe shi ashe ya kwanta kai Allahu akbar kwana
haka shi ana ubangiji yake malamai suna kiran wannan sunnatu talab na'am
sunnatu talab za ka zo kana neman abokai iya neman ka kasa ganin shi sai ka kawai saka sai gan shi yana kallon ka ce kaga abin da kuma sai shi suke kira sunnatu talab shi yasa idan ka ga wannan ka dinga ce Allahumma ruddahu alayya ruddan jamila raddan jamila Allah mai damun abin da nake neman na raddan jamila kar ka yi fushi ka ce to ya haka ne misali hadisi na gaba babu tayammumi fil hadar taimama alhali mutun na gida
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل من نحو بئر الجمل ولقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام وانا حديثي نمغانا كان تيمما في الحضر أتكن حال زمن جدا حديث أبي جهيم yace manzon sallallahu alaihi wasallam aqbala ya tinkaro ta wata shiya da ake kira bi'rul jamal wani mutum sai ya hadu da shi sai yayi ma annabi sallama amma manzon Allah bai amsa mai ba sallallahu falam yurda alaihi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkare wato aljidar jikin garu yayi taimama ya shafa fuskar shi da hannun shi sannan ya amsa mai sallama din mabuta ilimi na cewa mai dalilin bai amsa mai sallama ba saboda cika wato yana cikin hali na bukatun ya yi taimama tare da ka amsa sallama ba sai kana cikin ƙarfi ba amma wani nau'i launi na karantar da addini ne wato cikamakin girmamawa da mutuntawa da kyau kenan ya halatta ka yi taimama kana zaman gida sannan kuma wato a yi maka sallama ka amsa ko ka bari sai idan ka yi taimama amma ba za ka ɗauki wannan hukunci ne wanda yake gama mai a kowane lokaci ba. Hadisi na gaba.
Babu tayammumi fil hadar.
Bukhari ya rawaito wannan hadisi na. Duk ɗaya ne ci gaba.
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزر عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء قال عمر لا تصلي فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسلمة شك لا يدري في
فيه أوكي لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين فقال عمر نوليك ما توليت bukhari ya fidda wannan hadisi a wurare har shida haka muslim a wurare da yawa kuma guda hudu haka abu dawuda a wurare sun fi wajen shida an gane ko an kuma imamu tirmidhi hadisi wanda yake tabbatacce hadisin yana magana ne akan me cewa wato wani mutum ya zo gun sayyidina umar haka ne ko ata rajulan أن رجلا أتى عمر سيتر سيدنا عمر يا عمر بن الخطاب ني جنبا تاساني كما بن سامرون بن سي عمر يقول شيء لا تصلي طيب باكي بصلي نعم
جنبا تاساني كا اي بارون وانكا ايتو باكي بصلي سي أمار يقول شيء أمار ابن واحد يا سيدي سيتر شيء يا سركم مؤمنين ba za ka tuna ba wataran lokacin da ni da kai muna cikin wata tafiya sariya sariya yakin da annabi sallallahu bai je ba an gane ko amma ya tura jama'a janaba ta same mu ka tuna mana ba mu samu ruwa ba fa amma anta falam tusalli na tuna a lokacin kai ba kai sallah ba wa amma ana amma ni fatama'aktu ay fatamarraghtu fi turab na dinga birgima a cikin turbaya a matsayin ce mama abi na misali kuma nayi sallah da haka ka tuna ma'ana ya zaka ce da mutumin nan kare sallah ka tuna ma saboda haka nayi sallah da muka zo ba annabi sallallahu alaihi wasallama fa zakarna fa zakarna zalika lahu muka gaya mai fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam inma yakfika yukai ammar ai ba alkafira zakai a kasa bace mama ga abin da za ka yi ai kaza da kaza kaza ya ishe ka ya yi taimama kuma ina da janaban ya tafi ce in kama sannan kai ya za ka ce kar a yi sallah ina fata kun gane sakon ko ya tunatar da shi shi yasa rike ilimi rike karatu muhimmi da akwai lokacin da zai amfane ka ko a jarrabawa ne abin da ka rike shi zai maka rana lokacin da za ka rubuta abin da ake tambaya Raftun, saura ka sai annabi zai rike ainihin ƙasa da hannunsa sannan kuma ya busa sannan ya shafi wato fuskarsa da shafinsa biyu wasala mutu shak shi ne ruwa ɗin ya samu shakka cewa bai sani da ya yi shafin zuwa almirfaƙai ne kusastarin dantse ne guda biyu ko kuma alkafai tafi biyu of course a yi tafi biyu ne ba zuwa nan bane misali shakka yi shakkan shi bayanin sun bayyana ga inda ta yamma take ba zuwa nan bane arabtum fa qala umar sai sai na umar yace da shi to nuwalli kama tawallai mun barka da abin da ka faɗa ni dai bana iya tunawa tunda ka san an yi haka to ashe shi ne nuwalli ka ma tawallai kun gane to أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد نعم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناهية بن خفاف عن ناجية بن خفاف عن عمار بن ياسر قال أجنبت أنا أجنبت وأنا في الإبل فلم أجد ماء فتمعكت في التراب تمعك الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إنما كان يجزيك من ذلك التيمم abin da ya gabata a bayani ba sun sake fassara ba ko don mu samu kyau ga abin da muke bukata babu a wannan ruwayar da muka ji yanda ka ji ta farko haka wannan ci gaba babu tayammum fi safar babin da ke magana kan taimama a cikin hali na tafiya
أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش ومعه عائشة وزوجته ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من من جزع من جزع ظفاره فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر فقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم بالسعيد قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط wannan hadisi kuma kuma ta ba mun kawata shi a baya a baya ya zo da wata tarjama bada ita yamma duk sako ɗaya imamun nasa'i ya ambace shi a matsayin lokacin da aka fara taimama yanzu kuma ya kawo shi a babin taimama cikin hali na tafiya arabtu zan fasara shi domin akwai wasu kalmomin sababbi su ko hadisin abdullahi dan abbas cewa ammar yake cewa an rasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi walakin annabi sallallahu alaihi yayi dare yana tare da matar shi jinkiri ya kama shi tare da matar shi na Aisha sai abun wuyanta ya yanki min jizin wannan bayanin yanayin abun wuyan ne abun wuya ne wanda yake wato kamar kwaya ne kamar ka ce tsakiya yawa mai kama da tsakiya a rafton wanda suke kanana ne ishi-ishi fafabi sannas mutane suka tsaya garin neman wannan abun wuyan na ko tsakiya hatta a ba alfajir kamar da muka jire a baya alhali babu ruwa mutane fata gayyaba suka yi fishi na'am alaiha abubakar suna uku sai fishi kan abin da kai yace habastin nasa kin sa mutane sun tsaya suna ta jinkiri babu ruwa a dalilin wannan Allah ta'ala ya saukar da ayat taimama a matsayin rango mai rahosa ai taimama bis sa'id ayi da fuskar ta shine fatayammamu sa'idan tayyiban kenan taimama ba ruwanka in dai cikin kasan akwai najasa muddin fuskar na da kyau ba ruwanka da da abin da ke ciki na fata an gane ko haka kuma idan fuskar kasan najasa ce cikin na da kyau ba da ma kai ana la'akari da abin da ya bayyana li'anna sa'id ma sa'id ala wajhi al-ard araftum saboda haka Allah ya saukar da ayat taimama mutane suka yi taimama suka daki ƙasa da hannayensu suka daga hannayensu walam yanfudu ba su kakkaɓe komai na daga turbaya suka shafi wato fuskarsu da kuma hannayensu zuwa almanaki kafaɗinsu da kuma bukonin aidin ilal abab cikunan hannunsu har zuwa kamar kaci al'abab wato sassan hamatinsu wannan ani ne amma siffar taimama sun shafe wannan ba wannan sifar ake wannan ya cikuro maka wato ruwayar ne kace amma sifa ta hakika ita ce wadda bayani ya gabata a baya mu muna son sai mun kai karshe kuma kuna ce saura minti da ba san me za mu ba dan so muke yi wuta wuta mu kai karshe dan sati me za ba lalle bane mu samu daman karatun sai bayan sallah na'am a tsaya ko kashi ba haka na so wallahi to to me kuke gani mu tsaya mu karisa bayan sallah ko kuwa kuma ta shauna illa an insha Allah gaskiya ne sau kara yi sauri ko kara istijali ko to shikenan da yardan Allah tun da abin da Allah ya so shi zai kasance da mu burin mu sauke kuma ko shakka babu gaskiya ba gaggawa ba shi ne muradin mu ba menene karatu ke cewa in mai fa'idan ai karatu sar makamanci mai ke ciki ba to Allah ya san albarka amin ya sa mu dace kenan zamu tsaya wani babi kenan zamu tsaya in gama babi zamu tashi ikhtilafun al-ikhtilafu fi babu al-ikhtilaf fi kifin taimun ko? sabanin yawa to shi ne dama bayanin karara sabanin da aka samu wajen ya ya kamata a yi taimama abinda muka faɗa daidai Allah ta babu ladin shi kuskure Allah ya gafarta mana ya samu dace a gaskiya rana ya kyau lalaba zai yi ba yana da lokacin ina saudiya insha Allah saboda aikin hajji insha Allah ta'ala don haka sai dai bayan sallar kenan idan Allah ta'ala ya raya mu Allah raya mu cikin taimakonsa da iyawarsa muna roƙon Allah ci ikonsa ya kare mu da dukkanin alkhairi ya Allah wannan majalisi mai albarka Allah kai ma kowa albarka masu halartar wannan wuri da masu kallo a nesa da masu addu'o'i da masu commenting da muna ganin alkhairanku da addu'o'i da kuke Allah na kowa albarka kasan mu Allah ya ƙara mata zama lafiya da kwanciyar hankali ya kuma sa mu dace samu zama lafiya da kyashe mu da sharrin rai da sharrin shedan da kuma sharrin hasada mai hasada da makirci masu makirci da munafikai masu munafici Allah ka mayar kansu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin assalamu alaikum